أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الخيرات وجعل رمضان شهر الرحمة والبركات الحمد لله الذي بلغنا مواسم الخيرات الحمد لله الذي شرع لعباده مواسم الخيرات والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين إن من أحسن ما يستقبل به شهر رمضان المبادرة إلى الأعمال الخيرية بكثرة الصدقات فإن الصدقة تطهر النفس وتزكي المال وتهيئ القلب للطاعة وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فالإنفاق على الفقراء وتفطير الصائمين وكفالة المحتاجين وبذل المعروف قبل دخول الشهر دليل صدق الاستعداد له فاستقبلوا رمضان بقلوب رحيمة وأيد معطاءة لعل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام عباد الله إن من الأعمال الصالحات التي يستقبل بها رمضان كفالة الأيتام وقضاء الحوائج قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال من نفس, من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد الأرامل ليلا ويحمل لهن الطعام بنفسه عباد الله من ذلك إدخال البهجة والسرور للجيران والأقارب كان السلف يتعاهدون جيرانهم بالطعام قبل دخول رمضان قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أيها المسلمون إن من أهم ما يستقبل به رمضان تطهير القلوب والنفوس من درن النفاق والحسد والحقد ورؤية الفضل على الآخرين فقد قال بعض السلف رضوان الله عليهم من أصلح ما بينه وبين الله أح أصلح الله ما بينه وبين الناس فلا تراه يحسد أحدا أو يحقد أحدا عباد الله نستنبط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الإرشادات لاستقبال شهر رمضان وهي على النحو الآتي الفرح بقدوم رمضان والدعاء ببلوغه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه وكان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان التوبة الصادقة قبل دخول رمضان قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أخرجه مسلم فالتوبة تفتح باب القبول وتطهر القلب للطاعة ومن الإرشادات النبوية تعلم أحكام الصيام فإن العبادة لا تقبل إلا بعلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عباد الله فاتقوا الله واعلموا أن من الإرشادات النبوية لاستقبال رمضان الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ومنها ترك المعاصي وتزكية الأخلاق ولله در القائل يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin wasiyar jin tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga matan kwarai tun lokacin annabawa har zo ki yanzu ya ku yan uwan imani babu shakka Allah ta'ala ya yi wa bayunsa ni'imomi mabambanta daga cikin ni'imomi Allah ta'ala yana kawo ta'aqubul laili wan nahar Allah ya kawo jujjuyawar lokaci zuwa lokaci bawa yayi wani lokaci mai tsawo ya shagaltu ga lamurran duniya sai Allah ta'ala ya kawo wani lokaci wanda zai tuna ubangijinsa ya dawo a cikin hayyacinsa ya nemi gafar ubangijinsa babu shakka wannan tsantsagarar soyayya ce da Allah ta'ala yake nuna ma bayunsa Allah mun gode maka ya ku bayun Allah mu sani babu shakka wani lokaci mai tsada mafi albarkan lokuta yana huskantar mu mafi tsadar watanni daga cikin watanni guda goma sha biyu yana huskantar mu mafi albarkar wata daga cikin watannin shekara guda goma sha biyu yana kwankwasa muna ƙohohinmu shine watan ramadana mai albarka wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya arzita mu ganinsa cikin lafiya da ƙoshin lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtar wannan wata cikin aminci da ƙoshin lafiya 'yan uwan imani watan ramadana yana huskantar mu na daga cikin ababen da yau wajaba ga kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya huskanci ramadana da shi kafin ya zo shi ne ya yi ƙoƙari ya gyara zuciya shi gyaran zuciya shi ne abun nema ga dukkan mai imani ya tace zuciyar shi daga dukkan wani dauɗa na lamurran duniya ƙiyayya hasada ganin ƙyashi ganin kahiwa ne ka yi ƙoƙari ka kankare zuciyarka daga wannan ƙyashin ka yi ƙoƙari ka kankare zuciyarka daga wannan matsaloli kafin watan ramadana ya zo sai ka ga ayyukanka suna haɓaka ko yaushe allah ta'ala yana karɓar addu'o'inka a cikin ramadana ya yi asara ya taɓe wanda watan ramadana zai zo har ya ƙare bai yi wani aiki guda ɗaya tilo wanda za a ce an gafarta mishi sanadiyar wannan aiki ya ku uwan imani mu gyara zukatanmu mu yi shirin tattalin aiki domin da'a ga Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana da alkhairi yana da kyauta sai dai mafi lokacin da annabi ya fi kyauta shine ramadana malam mai hadisi anas dan maliki yake cewa annabi ya fi iska mai kadawa kyauta a cikin ramadana iska wannan mai kadawa annabi yana badawa kyauta irin wanda baya tsoron talauci ya ku yan uwa masu albarka na daga cikin ababen da ya wajaba mu yi kokari mu huskanci watan ramadana da shi shine mu shigar da farin ciki ga yan uwanmu musulmai makwabtanmu yan uwanmu na kusa yan uwa na nesa akwai ayyuka na alkhairi masu ɗimbin yawa wanda ya kamata tun yanzu mu fara program insu mu fara shirinsu za ka iske wasu bayan Allah musamman larabawa suna shirye-shiryen watan ramadana tun ramadanan bara yanzu wani balarabe tun ramadanan bara ya yi asusu na shirin wai mutum nawa zai buɗa ma baki a cikin wannan azumi saboda falala da darajar da ke cikin buɗa ma baki wani musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya buɗa ma mai azumi guda baki yana da irin ladarsa ba tare da an rage ladar ɗai daga cikinsu ba ya koyan uwa masu albarka na daga cikin ayyukan alkhairin da ya wajaba mu huskanci ramadana da su kafalar marayu tallafawa marayu domin su ba su da masu ɗoka su sai Allah ta'ala iyayensu sun mutu sun bar su lokacin da suke cikin damuwa kuncin ya za su huskanci wannan ramadanan to kai sai ka yi ƙoƙari ka share musu wannan hawayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da mai renon maraye a cikin aljanna kamar haka muke annabi ya nuni da yatsunsa guda biyu kamar haka suke saboda kusanci wani shiri kai ya kai bawon allah ganin cewa ka share wa marayu hawayensu wani shiri kika ya ke baiwar allah ganin cewa marayun nan na gidanku ko na makwabtanku ko na 'yan uwanku ke share musu hawayen abinci a cikin watan ramadan kai dan uwa mai albarka wani shiri kai domin wannan wata mai huskantar mu ko kuma mun tsaya ne mun hake da koke cewa babu babu sai Allah ya bar mu da babu mu wani malami yake fassara wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa al'umma ba su gushe suna mai da kansu baya ba sai Allah ya mai da su baya malamin ya ce haka kai ma duk lokacin da baka gushe kana koken babu ba baka gushe kana koken babu ba sai Allah ya tabbatar ma da babu a cikin rayuwarka ya ku ‘yan uwa duk abin da muke cikin hali mu gode ma Allah duk halin da kake ciki kafi wani kai kana tafiya da tunanunka ga wani can baya da tunanun kana cikin ƙoshin lafiya da aminci ga wani can kwanci gadon asibiti baya da lafiya kana jin cewa baka da lafiya ga wani can cikin ƙasa an turbuɗe shi kai kana aikin me babu wani hali da bawa zai shiga face ya waje bai gode ma Allah ya gode ma Allah a cikin halin da yake ciki ya koyan uwan masu albarka annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya kuranye ma mumini wata damuwa daga cikin damuwoyin duniya Allah zai kuranye masa damuwarsa daga cikin damuwoyi ranar tashi alkiyama babu shakka lahira akwai damuwa babu shakka lahira akwai kunci ranar da mai ciki za ta aihe cikinta ba tare da ta san ta aihe ɗanta ba وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce a wannan rana za ka ga mutane suna maye ba maye suke ba azabar Allah ce ta yi tsanani za a kusanto da wuta da rana bai wuce taka guda ga kan mutum ba amma idan ka kuranye ma dan uwanka damuwa to Allah zai kuranye ma watan damuwa ta wannan rana ta tashin alkiyama Allah ka kuranye mu da damuwoyin mu Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara masa yarda ya kasance cikin dare yake bibiyar gidajen zawarin ne mata waɗanda mazajensu suka mutu da waɗanda aurensu ya mutu ba sa da hali sai umar ya je da daddare ya ɗauko abinci bisa kan shi ya je ya ƙwanƙwasa ya ba su abinci ya ce ku samu ku yi sahur da shi ku yi buɗe baki da shi shin ba za ka so ka yi rayuwa irin ta umar ɗan khattab ba shin ba za ki so ya ke ‘yar uwa mai albarka ba ki samu wannan falala irin wa'yannan sahabbai wa'yanda tunnan duniya Allah ya ce wani ɗan aljanna ne ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna haka dai annabi ya zano wa'yannan sahabbai ce duk in aljanna ne shin kai ba za ka so ka shigo a cikinsu ba ya ku uwa masu albarka shigar da farin ciki da annashawa ga makwabta da makusanta ɗabi'a ce ta magabata na ƙwarai magabata sun kasance suna tallafa ma makwabtansu da abinci kafin shigowar ramadan suna kirda don me ya kamata su yi ga makwabtansu ba irin yadda muke rayuwa a yanzu ba rayuwa ta capitalism da abin da ka samu daga kai sai kai daga kai sai ɗiyanka sai matanka a su magabata ba haka suke rayuwa ba idan sun samu jin daɗi suna son makwabtan su samu jin daɗin idan sun samu farin ciki suna son wayannan makwabtan su samu farin ciki amma kai kana nan ka kumshe kuɗi kana ta koken babu babu babu sai kawai makwabcinka ya ji ka hau jirgi ka tayi wurin umra ga makwabcinka nan da yunwa ya koyi uwa masu albarka ya kamata hankalinmu ya dawo a cikinmu ya kamata mu tallafa wa makwabtanmu ya kamata mu tallafa ma 'yan uwanmu wani yana nan 'yan uwansa ƙannansa yayunsa sun ƙiyalwa da dukiyar shi ba su san amfanin dukiyar shi ba da haka idan ya mutu ba za su ji komai a rayuwarsu ba kwana goma ata ta sun mance da shi kada ka shigo cikin waɗanda za a mancewa da su cikin kwana goma yi ƙoƙari ka bar wani tarihi ka bar wata basma a cikin zukatan mutane komai ta juma za a ci gaba da tuna da kai kuma tunawa ta alkhairi ya ku yan wani imani al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce jibrila bai gushe ba yana yi mini wasiya ga makwabcina yana cewa ka kula da makwabcinka ka kula da makwabcinka annabi ya ce sai da nazzaci cewa jibrilu zai sa ma makwabcina wani kaso a cikin gadona saboda matukar muhimmancin makwabci sai da ya zaci cewa mala'ika jibril zai cewa to Allah ya ce makwabcinka zai gade ka yace na zaci hakan zai faru saboda muhimmancin makwabci ya koyi yan imani na daga cikin mafi mahimmancin abin da ya waje mu huskanci ramadana da shi shine kankara zukata daga kiyayya da hasada da ganin kyashi da ganin kahewa ne mu shirya kafin ramadana ya zo mu wanke zukatanmu daga hasada ya kai mai hasada Allah shi ke bada ni'ima ka koma wurin Allah ya baka ni'ima ya kai mai ganin cewa Allah ya bawa ni ilimi bai baka ba ko ya bawa da ɗaukaka bai baka ba ka koma Allah shi ke ba da ɗaukaka Allah shi ke ba da ni'ima Allah shi ke ba da ilimi ka nema ya baka ƙohoyin Allah ba ruhewa suke yi ba ya kai wanda ke ganin Allah ya bawa ni kuɗi bai baka ba kana nan kana ganin ƙyashi kana hasada ka koma ga Allah Allah shi ke ba da arziki Allah shi ke ba da ni'ima ya ku bayan Allah mu wanke zukatanmu daga rashin lafiya na hasada da ganin ƙyashi duk wanda Allah ya ba ni'ima ka tabbatar mai da ni'imar shi shi kuma wanda Allah ya ba ni'ima ya gode ma Allah at-tahaddathu bi ni'matillahi shukur ba da labarin Allah ya yi ma ni'ima shi ma gode ma Allah ne kada mu dinga ganin kyashin ƴan uwanmu ramadana ya zo zukatanmu suna fariƙal kada ramadana ya zo zukatanmu suna bari kikin Allah ya kare mu dan haka magabata suke cewa duk wanda ya gyara alaƙa shi tsakanin shi da ubangijin shi to Allah zai gyara alaƙa shi tsakanin shi da mutane idan ka gyara alaƙa ka tsakaninka da Allah kana bauta wa Allah cikin zuciya lafiyayya to shi kuma Allah zai gyara alaƙa ka da mutanen da suke ganin kyashinka mutanen nan da suke ganin bakinka Allah zai sa musu soyayya ka ba tare da son su ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan allah ya so bawa sai ya kira mala'ika jibril ya ce ya jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibba ya kai jibril lalle ni ina son wani kaso shi nan take mala'ika ya je yana son wannan bawa sai mala'iku su tambayi mala'ika jibril su ce ma za ƙala rabbuna sai ya ce ƙala alhaq mi allah ya faɗa ya ce allah ya faɗi gaskiya allah ya ce yana son wani don haka kuma ku so shi nan take mala'ikun sama gaba ɗai su ji suna son wannan bawan Allah nan take sai Allah ya sa mai karɓuwa a cikin duniya nan take sai Allah ya sa mai farin jini a cikin duniya nan take sai Allah ya sa ma mutane son shi da ƙamnashi da annashuwa idan sun haɗu da shi me ya kawo wannan gyaran alaƙa da Allah ta'ala ta ku yan uwa masu albarka kada mu yi kiyayya kada mu yi hasada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kada ku yi hasada kada ku yi kiyayya kada ku juya mu junan ku baya ‘yan uwa muna iya tsakuro wasu ababe guda uku da ya kamata mu huskanci ramadana da su abu na farko mu ji daɗi da huskantar ramadana mu ji daɗi da tarbar ramadana da addu'o'i mu yi fatan Allah ya samu ga ramadana domin baka sani ba ta yi daren ɗokar azumin Allah ya karɓi rayuwarka nawa nawa ne daga cikin mutane sun shirya tsaf komai sun tsara na ganin ramadana amma ba za a ga ramadana da su ba ka yi ƙoƙari ka hidda wani kimiyya na arzikin da Allah ya baka ka ce to wannan shine abun da na ba Allah ko zan ba Allah a cikin watan ramadana ba sai Allah ya karɓi rayuwarka ba ka bar dukiyarka ga ɗiyan da ba za su yi ma aikin alkhairi ba ya ku yan uwan imani mu yawaita addu'a Allah ya samu ga ramadana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana addu'a yana ya Allah ka nuna muna ramadan allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan haka annabi yake addu'a al-imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad shi annabi yake yi sahabban shi bishara yake cewa qad ja'akum ramadan shahrun mubarak haqiqa watan ramadan gashi nan ya zo muku wata mai albarka Allah ya farlanta muku azumtar shi don haka ku shirya azumtar wannan wata da niyya mai kyau da zuciya mai kyau magabata wata shidda suke suna addu'a ya Allah ka kai mu ramadana ya Allah ka kai mu ramadana idan ya wuce kwata shidda suke suna bakin cikin tahiyar ramadana Allah ka nuna mana shekara mai zuwa haka magabata suke yi abu na biyu mu tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau tuba na gaskiya tuba lahiyayye ba tuban mazuru ba ba tuban ka yi yau ba kana jiran ramadana ya tahi domin akwai bayon azumi akwai bayon Allah shi bawan azumi bawan ramadana shine idan ramadana ya zo zai dinga sallar asuba cikin lokaci sallar tarawihi sallar tahajjudi duk wani aikin alkhairi tare da shi za a yi amma da ramadana ya tafi zai ci gaba da batalashi zai ci gaba da saba ma Allah zai ci gaba da duk aikin da ya saba yi wannan bawan ramadana kenan ba bawan ubangijin ramadana ba to kai ka yi ƙoƙari ka zan bawan ubangijin ramadan shine bawan allah na ƙwarai bawan allah mai lahiyayyar zuciya bawan allah wanda ya shirya bauta ma allah da zuciya lahiyayya ka tuba zuwa ga allah kafin lokacin tuban ya ƙure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman gafara allah tare da annabi ya san an gafarta mishi da wanda ya yi da wanda bai yi ba Allah ya tabbatar ma annabi cewa na gafarta ma zunubanka amma annabi ya ce kullun ina neman gafara Allah sama da so ɗari to kai da ba a gafarta ma ba don babu mai tabbacin an gafarta mishi babu mai tabbacin cewa idan ya mutu yanzu zai shiga aljanna amma shi annabi yana da garanti Allah ya ce na gafarta maka amma duk da haka dan ya karantar da mu kullum annabi yana neman gafara Allah sama da so ɗari yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya ku ƴan uwa mu tuba zuwa ga Allah mu tsalkake zukatan mu abu na ƙarshe shine mu yi ƙoƙari mu nemi ilimin azumi azumi yana da hukumce hukumce wa'anda wa'annan hukumce hukumce ana neman ilimin su ne wurin malamai da yawa mutane suna shiga cikin azumi su hita ba tare da sun yi azumin ba don kaga wanda ya yi azumi bai da niyya bai yi niyya azumin ba ai bai ma shiga azumin ba kamar mutune ne wanda ya yi sallah ya sallame bai ma shiga sallan ba ta kaka mutum ne ya iske liman ya yi ruku'i kai tsaye sai ya ce Allahu akbar ya shiga cikin ruku'i to ai kaga ai bai da sallah dan bai ma ya kabbara shiga sallah ba lokacin da ya iska liman cikin ruku'i sai ya yi tsaye ya ce Allahu akbar ya shiga cikin sallah sannan ya yi kabbara ta riske liman ita ce kabbara ta ruku'i Allahu akbar sannan ya shiga cikin sallah to da yawa mutane suna shiga azumi su hita azumi ba su ma shiga azumin ba da haka a nemi ilimi na hukumce-hukumcen azumin a nemi ilimi wurin malamai masana ilimin su karantar da ku hukumce-hukumcen azumi menene hukumcin kaza menene hukumcin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ke so da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi a cikin addinin musulunci sai Allah ya sanar da shi daidai ya sanar da shi abin da ba daidai ba ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah mu yawaita ambaton Allah mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita tuba zuwa ga Allah mu tsalkake ɗabi'unmu wani malami yake cewa ya zallabi ma kafahu dhanbu fi rajabi ya kai wanda zunubi bai ishe shi ba a cikin watan rajab hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani har sai da ya saba ma ubangijin shi a cikin watan sha'ban yace laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma yace haƙiƙa watan azumin ramadana yayi ma inuwa bayan waɗannan watanni da ka saba ma Allah to ga inuwa nan ta zo fala tusayyirhu aidan shahra isyani yace kada kai saken ka mai da azumin watan ramadana shi ma ya koma wata na saba ma Allah kada kai saken ka mai da watan ramadana watan saba ma Allah watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan yace ka dinga karanta alqur'ani ka dinga tsalkake Allah a cikin watan ramadana kana mai kokari fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani yace domin shi watan ramadana wata ne na tsalkake Allah wata ne na karatun alqur'ani wannan shine fassar wannan khutba abinda na faɗa yi daidai Allah ya ba mu lada inda nayi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu ina roƙon Allah ta'ala ya nuna muna watan ramadana cikin aminci Allah ya ba mu ikon azumtarsa Allah ya ba mu ikon yin wa'annan ayyukan alkhairin da ke fuskantar mu muna roƙo Allah ta'ala wa'anda ba su lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta wa Allah ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka ka ka mana saukin rayuwa a cikin watan Ramadana ya Allah ka ka mana saukin kayan masarufi a cikin watan Ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa a cikin azumi ya Allah duk abin da muke tunanin ya zama tsanani ya Allah ka maida shi sauki ya Allah ka ka mana sauki a cikin watan Ramadana ya Allah ka albarkace mu a cikin watan Ramadana qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumullah